الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لاربا تقص قوة رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka tsara makansu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus sannan kuma mun zo a farkon ƙissa ta annabi nuh alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim sai lokaci mun halinsa a aya ta 71 kenan a shafi na 217 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da ku gaba daya malan Allah ya ce watlu alaihim naba nuh na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنظرون
نعم تو da haka ai ko haka an ka tashi ba muna yi mutashi to magana Allah ce an ka karanta to kamar yadda muka sani muna bude tafsirin muni da bayani na matsaloli da suka shafi azumi na zamani a jiya mun kawo al-muftirat al-muttafaqa alaiha waɗanda an kai ittifaki babu saɓani tsakankanin malamai shine da al'aklu da ashirbuci da sha da jima'i da kuma jinin biki da jinin haila sannan kuma bai kawo guda ba muka ƙara shi da ridda ita ma tana daga cikin abin da ke bata wato aikin mutum to yanzu za mu zo akan ababen da suka yi saɓani a kansu wasu abubuwa za ka ji waɗansu malamai sun ce mi sun ce suna karya azumi misali wasu kuma su ce ba sa mi ba sa karya azumi to kaga nan an yi mi an yi saɓani to yana da kyau ɗalibin ilimi bai bincike akan kowace mas'ala in yana yiwa ya san adadin maganganun da ke akwai akan mas'ala abu na biyu sai ya san dalilan kowanne daga cikin malamai ya kalli kuma tabbatuwar waɗannan dalilan sannan sai ya kalli hanyar da za a yin aljam'u aw tarjihu bainal aqwal idan ka rike waɗannan ka'idodi to yana da wahala ka shiga cikin littafi kan bincike kan mas'ala ko ta ulumul qur'an ko ta hadisi ko ta wani abu ka samu matsala in Allah su ba za ka samu matsala ba to shine akwai wani uslubi da ake kira tahriru mahallin niza'i shine a tantance wurin da ake jayayya idan ba a tantance wurin da ake jayayya ba wani lokaci za a iya tattaunawa akan wata matsala sai an zo ƙarshe sai a gane ma babu saɓanin shi yasa abu ne mai muhimmanci a yi mi a yi tahriru mahallin niza an gane ko bincike ne mai kyau ya kamata ɗalibin ilimi ka samu dirasa da an kai a majalla ta kuwait ta ina ganin adadi 92 in ban manta ba sun yi bincike akwai doktor da ya yi bayani bahaskin shi ya yi shi ne a cikin wannan majalla kan tahriru mahallin niza an gane ko kuma malamai suna bayani kan wannan to shi ne shin ya za mu yi tahriru mahallun niza mu gane ka'ida wadda duk lokacin da malamai suka yi saɓani a cikin abin da aka yi saɓani na mi na cewa yana karya azumi ko baya karya azumi to a koma zuwa ga ka'ida wadda ita ce suka dogara gare ta ban sani ko mun fahimta ba to wace ka'ida ce shin ne shi mi ake nufi sun ka ce wa huwa yambani ala tahdidil jawfi shin me ake nufi da aljawuf domin an ce duk abin da ya shiga cikin aljawufu kuma kanan bane zai karya azumi to wai me ake nufi da aljawufu tunda in an gane aljawufun to nan da za a gane shin abin ya isa a cikin jawfu ko bai isa a cikin jawfu ba malamai hanafiya an gane ko su abin da suke nuhi da aljawuf sun ka ce hiyallati wa abin nan aljaifa akwai abin da ake ce ma jaifa cikin wani rauni da ake yi ma mutum a cikin ilimin fiqihu kamar wata huda ce sun ka ce abin nan wal mawadi'u allati tanfudhu al jiraha minha ila al jawfi dukkan wata kafa wadda wani abu zai isa zuwa ga ciki to ana kiranta al jawfu hiya sadru kuna ji ko sun ka ce da kirjin mutum wa zaharu da abin da yake bayan kirjin mutum kenan bayan nan bai an gane ko wal batnu da ciki waljambani da kuma sassa guda biyu nan da nan wa ma bainal unthayaini da abin da yake tsakanin golaye guda biyu na dan adam wa dubur da abin da ke da alaka da dubura duk a wajen su suna ne aljaufu kenan su a wajen hanafiya duk abin da ya shigo ta waɗannan to jaufuna ma'ana ko ta baya an kaso koma abu sai ya kawo ta nan an gane ko ko ta nan an ka sanya ma duk jaufuna ko ta dubura an ka soka ma abu ya shigo ta can jaufuna mun ji wannan da kyau to wannan shine wato abin nan abin da su al-ahnaf sun ka tayi akan shi to sannan kuma saura daga cikin malamai idan muka duba wasu sun tafi cewa malikiya su kuma malikiya sun ka ce abin da ake nufi da aljaufu shine ma afdha min aljirahati ila aljawfi wala yakunu illa fi adh-dhahri aw al-batni a wajen malikiya in an ce aljaufu shine abin da yake da alaka da batan ciki gaban ciki awi zahar koko bayanka wanda in an soko zai shigo ta cikin ciki kaga malikiya sun dan yi sun dan rarrage an gane ko kenan su malikiya suna bambantawa tsakanin ayufarriquna bainal ma'idati wal jawfi an gane ko sun bambanta tsakanin tumbi da kuma mi da kuma aljawfu ciki to wannan shine abin da su malikiya sun ka tafi akan shi sai shafi'iyya an gane ko su ko sun ka tafi cewa abinda ake nufi da aljaufu yuqsadu bihi indahum kullu jawfin ka batinil udhuni an gane ko su a wajen shafi'iyya duk abinda an ka ce ma jauf duk abinda akwai kafa wadda wani abu na iya shiga to sunan shi jaufu a wajen su kaga daidai nan abin da ya biyo ta kunnai jaufuna abin da ya bi ta hanci jaufuna abin da ya bi ta baki jaufuna abin da ya biyo ta dubura jaufuna kaga sojan shafi'iyya haka sun ka tafi kaga mazhaba su ta faɗaɗa wato wannan bayani kuma ta yi nisa sai kuma wato wajen hanabila sun ka ce abinda ake nufi da aljawf jawful batani ma'ana abin da ya kai cikin ciki kenan abin da wato yake tsatsagiya ciki awid dima ko ko abin da ya kai ta kwakwalwa kaga su ko hanabila sai sun ka kara da mi da kwakwalwa ina fata an fahimce ni to amma malamai suke cewa abin da ya kamata a duba shine alhanabila yaqsuduna bil jawfi al ma'ida suna nufin in an ka ce al jawf a wajen malaman hanabila ana nufin bi tumbi rike da kyau cikin ciki ba wai tumbi ɗaya akwai ba ina ne abinci in ya- in ya- ya tashi yake zuwa cikin tumbi to don haka in an ce abu ya shiga cikin jauf ka- in ka ce ciki daban tumbi daban don haka ya kamata mu gane in ana zancen azumi in an ka ce aljaufu ba ciki ake nufi ba ya kamata ya zamanto mi ya zamanto alma'ida ake nufi tumbi domin tumbi shi ke aje abinci to in ba haka ka ɗauka ba za ka ga cewa an samu matsala domin za ka yi ta tafiya wajen ta'arifi ka je ka yi ta ta'arifi ko ka kawo waɗansu abubuwa waɗanda ba su da abin nan sannan kuma malamai sun kace shi addimag an yi saɓani wajen hanabila amma dai shi ita kwakwalwa ba ta da alaƙa da abin da zai taso daga wajen tezo cikin ciki waɗansu fuka hauna sun ka kawo wannan me yasa muke kawo wa irin waɗannan maganganu saboda kada ka je ka rikice ka ce to ai malamai na da sun ce kaza a'a in sun faɗa za a dubi dalilai ne a ganin shin magana tasu tana da ƙarfi ko ba ta da ya ce to amma zance wanda an kafi ɗauka shine cewa abin da ya fi dacewa shine mu ɗauki cewa in an ce aljaufu shine mi shine tumbi aljaufu shine mi shine tumbi domin shi tumbin nan shine zai zama towa abinci yake zuwa dama ai ci da sha suna da alaƙa da mi da tumbi to da haka abinda duk bai zo ga tumbi ba bai dace a yi ɗauki hukuncin bi ya ɗauki mi hukuncin karya azumi ba shi don mi don saboda dalilin da yasa an ka ce a kame daga ci daga sha saboda mi saboda kacci da sha su mi su amfane ka ina fata an fahimce ni don haka zance mafi inganci musamman a wannan lokaci da muke ciki shine ya kamata mu gane cewa wato abin nan in an ce aljauf ana nufin tumbin mutum duk da yake waɗansu masu bincike na likitanci sun zo sun faɗi wata magana sun ka ce wai idan an ka ce aljaufu ana nufin aljihaz alhadmi in an ce jihazul hadmi ma'ana wai tsakanin baki da jijiyoyi da tumbi da tsarin abin da yake tafiya na sarrafa abinci duka gaba ɗaya su ake kira da aljaufu kaga wannan fassara ce ta mi ta zamani sun ka ce abin da ake nufi da shi albal'um makoshi walmari da jijiyoyi waɗannan da alma'ida da tumbi da al'am'a da hanji gaba ɗaya to kaga wannan fassara ce ta zamani saboda turawa suna ganin in ka ci abinci ai akwai ta jiyojin da yake bi sannan mi sannan abinci ya sarrafa shi to amma wannan fassara tana da mi tana da rauni domin in mun ka ɗauki cewa shi aljaufu makoshi yana ciki ina fata an fahimce ni to ai za mu ga cewa wani lokaci akwai abin da zai kai a makoshi kuma a hiddo shi to kenan in mun ce aljaufu makoshi na ciki kenan kaga azumi ya kari alhali ko wani abu na iya tsaya ma a makoshi yanzu yanzu a fiddo shi azumin kana nan to kaga wannan fassara ta zamani ba mu yarda da ita ba sannan kuma idan an ka ɗauki cewa baki shina daga cikin shi baki shina ɗaya daga cikin juz'i na aljihazul hazmi to kaga ko in mun ka ce baki yana ciki nan duk abin da ya zo cikin baki sai ya karya azumi to kenan ko kaga bamu da damar mu yi alwala domin mi domin in ka kuskura ruwa azumin ka yayi mi ya kari dan haka dai zance mafi inganci tahriru mahallun niza in an ce aljaufu shine mi shine alma'idatu wurin da ruwa da abinci in sun wuce suke zama to shine shine hakikanin abin da ake nufi duk da ita kalma ta aljaufu tana nufin abin da an kararake ko ko aljaufu tana nufin ciki gaba daya amma nan da yake ana magana fiqihu ne kuma da abin da zai karya azumi to sai a hankalta ma al-maqsadu shar'i nan ya kamata in an ce aljaufu ana nufin al-ma'idatu wannan shine zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam to daga nan mun kare tahrirun mahallun niza gobe idan Allah ya kai mu da sai mu shiga cikin masail waɗanda an kai ikhtilafi a kansu malam duk da yake lokaci ya tafi ko mu ce wannan wannan mas'ala ta dauke bayanai masu yawa amma dai a sake maimaita aya watlu alaihim naba'a nuh واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّا ثم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنظرون masha Allah kamar yadda muka faɗa a jiya ibnu ashur da ya zo tsakanin munasaba da munasaba ya faɗi cewa wato nan an cira ta ne daga fito na fito da mushrikai da ake yi da kafa musu hujjoji da kuma irin abubuwan da suka gitto cikin bayanai har zuwa nan sai Allah ya zo da bayanin abin da ya sabuka ga al'ummomin da suka gabata don saboda mutanen maka su ɗauki izina ina fata an fahimce ni an ba su hujjoji an ba su dalilai sun tsaya sun kiya sun tsaya suna ta cijewa suna tankiya to sai an ka zo an ka ba su misalin waɗansu da suka ja da ayoyin Allah ba su kai labari ba wannan shine mi shine uslubu almunasaba kenan intaqala rike da kyau intaqala min uslubil hiwari an gane ko wa nasbil hujaji ila uslubul qasasi an hita daga uslubin tattaunawa an kuma zuwa ga uslubin ba da labari kaga hakan ga ai ina ganin ma ko ba mai dogon larabci ai mutum zai gani kenan intaqala min uslubin ila uslubin ko intaqala min gharadin ila gharad wanga ya isa ba sai mun yi dogon larabci ba ina fata an fahimta to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam watlu alaihim naba'a nuhin ajiya mun karanta tafsiri na jalali da daikun kalimomi ba sai mun sake komawa ba yanzu za mu fassara ne kawai tare da mas'aloli watlu alaihim ka karanta musu naba'a nuhin labarin annabi nuh ina fata an fahimce ni annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim malaman har da alqur'ani suka ce watlu alaihim cikin qur'ani in zaka neme shi zaka same shi guda uri guda hudu ne kaf in dai watlu alaihim ne ba utlu alaihim ba watlu alaihim rike da kyau da wawun da kuma alaihim ina fata an fahimce ni ka san wani sai ce a'a ya yalla sai in an faɗa gaba ɗaya ka rike gaba ɗaya na farko ina yake alaramma watlu alaihim naba abnai adama بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر نبيكما واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين سننأك واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله نهدوا واتل عليهم نبأ إبراهيم تكن سورة الشعراء an jiya da kyau malamai sun ce ba ni nice ba to watlu alaihim ka karanta musu amma natlu wanda Allah yake bada labari cikin alqur'ani guda biyu ne zalika natluhu alayka min alayati wadh-dhikri hakim sannan natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun to sai Allah ce watlu alaihim ya kai annabi sallallahu alayka wa sallama ka ba su labari naba nuhin labarin annabi nuh alaihim alaramma alkur'ani an saukar da shi ne kan maza ko ko kan maza da mata to sai an ka ce watlu alaihim ba a ce wa alaihinna ba lesh in ji larabawa li taglibi janibi dhukuri ala janibi inath ka rike wannan da kyau dan kawai ce a to qur'ani ya kula da maza ne bai kula da mata ba a'a li taglibi janibi dhukuri ala janibi inath watlu alaihim ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta musu na ba'a nuhin labarin annabi nuh larabawa sun ka ce ko in ce malaman larabci suka ce in ka ji an ce annaba'u an gane ko wato da shi da alkhabaru mine ne annaba'u alaramma to alkhabaru ha to miye bambanci tsakankanin su a akwai bambanci ko babu in an ce annaba'u shine mi labari kuma in an ce alkhabaru shine mi labari to meye bambancin su akwai bambanci ko babu duk mutum duk labarin nashin to meye bambanci tsakankanin su ha in akwai bambanci a gaya mu da shi in kuma babu mai gaba ba sani ko mun fahimta ba ha a gaya mu da in akwai bambanci in babu kuma mu yi ta tahiya na'am ha الخبر ما يحتمل الصدق والكذب تشيكو النبي لا يحتمل الصدق والكذب با الخبر والانشاء با الرما nan ba cikin balaga na ake ba nan cikin alfuruqul lughawiyya ne kada mu sha wahala dai shi in an ce annaba'u shine labari wanda ya dauke da babban wani al'amari amma shi alkhabaru tana yiwa ya zo da babban labari tana yiwa ya zama tomi labari ne wanda bai ta kima sannan kuma sun kace in an ce annaba'u shine abin da baka sani ba amma alkhabaru yana yiwa ka san shi yana yiwa baka san shi ba ban sani ko mun fahimta ba yanzu mun gane wannan da kyau ko to ka ji bambanci tsakanin su a na'am anin naba'il azim ina fata an fahimta to malaman da suke tattaunawa akan mi akan alwaqf wal ibtida cikin alqur'ani kadiba cikin alwaqf wal ibtida wa abin nan wasilatuhu bil ma'na na abin nan na ustaz dr ibrahim awad sai yace a cikin wannan sura ma akwai wani waqf da ake ce ma waqful lazim shine watlu alaihim naba anuhin an gane ko watlu alaihim naba anuhin waɗansu malamai sun ce nan ya kamata a tsaya bai dace a ce watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumi sun ka ce nan waqful lazim ne to kaga wanda bai sani ba in an ce waqful lazim sai ce to shi dai bai gane ba in an ce lazim wai saboda ma'ana ta bayyana to anan nahau zai zo zamu zo bayani kan wannan me yasa suka ce a cikin alwaqf wal ibtida safha ta 127 me yasa suka ce nan tsayawa za a yi saboda in ka ce watlu alaihim naba nuhin ka ba su labarin annabi Nuh iz qala liqaumihi lokacin da ya ce ma mutanensa sai ta zamanto ita iz tana da alaka da utlu alhali ko lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ba su labari ko zai karanta musu wannan kissa annabi Nuhu ya wuce da shekaru aru aru aru aru to kaga ba lokacin da yake karanta musu ba lokacin da ne annabi nuhu ya faɗa shi yasa sai malamai suka ce kenan baka cewa watlu alaihim naba anuhin iz qala liqaumi da dai ka ce watlu alaihim naba anuh iz qala liqaumi sai a gane ba tare suke ba waɗansu malamai suka ce haka amma ba wajibi bane a qira'a ma in ka hada su to a wajen tafsiri sai an bambanta to wane ne kuma zai tafsiri galibi ya bambanta maka wannan a in ya zo kawai bugewa na zai watulu alaihim ka basu labarin annabi nuhu iz qala liqaumihi lokacin da ya ce ma mutanensa a lokacin da annabi nuhu ya ce ma mutanensa lokacin nan ne qur'ani yake sauka kalla shi yasa sanin nahau abu ne wanda ke zai taimaka ma sanin yaren larabci abu ne wanda zai taimaka ma to amma ya za mu gane abin da ake nufi ka koma cikin littafi bari in ɗauki ba mun ɗauki bari littafin da yabba wato i'rabi wato muhimmanci littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na wane ne as-saminul halabi wannan littafi wallahi kai kokari ka same shi yace uzkur da anka ce watlu alaihim naba anuhin iz qala liqaumi yace ita iz kana iya daukar ta ma'mulatul linaba ma'ana shi naba shi yake aiki cikin ta kenan da anka ce watlu alaihim naba anuhin ka ba su labarin annabi nuhu to labarin nan naba din nan iz qala liqaumihi kaga cikin labarin ana iya ba da labarin lokacin da ya ce ma mutanensa amma cikin tilawa ba a iya ba da labari don tilawa yanzu ake yin ta shi kuma labarin ya riga ya wuce shin mun gane kakka ɗauki abin nan da wasa ha waɗansu sun ka ce to kenan sai ya zamanto iz qala liqaumihi badalita ta naba'u don badalul ishtimali ne kai rike akwai badalul kulli min kulli akwai badalul ba'd min kulli akwai badalul ishtimali akwai badalul at-tafsil suna nan wallahi cikin nahwu in baka san su ba za ka samu matsala in an ce badalul ijtimal tun da shi an ka kawo ma'ana in an ce annaba'u ya haɗe komi da komi to iz qala liqaumihi huwa shay'un ay juz'un ne ishtamala alaihi naba'u shin mun gane to to iz qala liqaumihi kenan wasu ce badalul ijtimal ne amma ya kawo waɗansu maganganu waɗansu malamai sun ka ce to abin nan ana iya cewa wato iz qala liqaumihi sai zaman to hali ne na annaba amma wannan irabi malamai ba su yarda da shi ba amma bai halatta ba inji mai addurrul masun kace wato iz qala liqaumihi yana da alaka da utlu in kaji haka kayi kuskure don mi don lokacin da an ka umarci manzo Allah sallallahu alaihi karatu lokaci ne mustaqbal shi ko lokacin annabi nuhu yayi mi yayi wuce kenan ba dai suke ba da madi da domin amri mustaqbal ne abinda zai zo ne shi kuma qala liqaumihi fi ilmi madi bai yi wasu to tare إذ قال لقومه لوكتن دا النبي نوح يتشي ممتاننسا يا قومي يا كو متانينا ko ba karan bane asalin shi ya kaumi ne sai an ka shafe ya'un domin a larabci ana iya shafe wani abu idan dai za a iya fahimtar sa ina fata an fahimce ni yawwa kamar kaga rabbi rabbi rabbi duk inda zo cikin qur'ani asalin shi ya rabbi ne ya rabbi amma duk cikin qur'ani ya rabbi guda biyu ne kawai wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun ko ba ka nan bane sai kuma wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana sauran kuma duk rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi da in ka zo sai ka kaddara ya rabbi ya rabbi ya rabbi shikenan na fata an fahimta eh ka san dan qur'ani na taurin ka gare sai ce ai wai ka ji an ce an shafe wani abincin qur'ani eh an shafe mana to in kana kabura alaikum maqami in kabura alaikum maqami ma'ana nan jiya mun yi magana wannan ita ce qira'a mutawatira maqam daga qama yaqumu sai a ce mi maqam asalin shi maqwam muna fahimta ta dama mun ce in fi'ili yana da kasra koko yana da ya'un to shine maf'il wato abinda nashi ke zuwa almasdarul mimi kamar yadda wasu malaman lugu sun kace wasu malaman sun ce kai ko yana da kasra din in ka ga dama ka zo mai da fataha in ka ga dama ka zo da kasra duk a huta jiya na muku bayanin wannan a cikin alqararatun nahwiyya to nan maqam daga qama yaqumu maqaman asalin shi maqwam to maqam yana da ma'ana uku in tabe duk fi'ili thulathi fi'ili mai harafi uku da ismu zaman da ismul makan da almasdarul mimi tare suke kenan kalima ta maqam ma'ana uku take ɗauka a zatin ta a larabci tana ɗaukar wurin tsayuwa tana ɗaukar mi lokacin tsayuwa sannan tana ɗaukar mi tsayuwar da kanta to cikin su wanne ne ake nufi a nan kaga al-ishtirak a cikin ilimin usulul fiqh akwai al-ishtirakul lafzi akwai al-ishtiraku al-ma'nawi in kana kabura alaikum maqami dan sai ka ɗauke shi al-masdarul mimi idan tsayuwar da nike yi gaban ku mun gane wannan da kyau madalla amma ita ma tsayi wannan ha in tabe tana da wuri tana da mi tana da lokaci kenan bayan an samu aiki ai aiki tare da wuri yake tare da lokaci shikenan sai ka huta mun ji wannan da kyau to annabi nuhu yace mutanensa in yayi muku nauyi tsayuwa ta sun kace nan min babil isnadil majazi domin ana cewa saqula alayya dhilluhu in wasa ta yi mini nauyi ma'ana tsayuwar da annabi nuhu ya musu ta yi musu nauyi koko wato shi annabi nuhun ai annabi nuhun na suke jin nauyinsa na fata ana fahimta ta to wannan shine abin da ake zance saqula alaihim dan haka kabura shine yayi girma sai sun kace intabe a cikin larabci akwai kabira alramma kabira yakbaru akwai kuma kabura yakburu muna ji da kyau kakka zo ka iske an rubuta kafin ba ura'un kace kai duk daina in an ce kabira yakbaru fa'ila yaf'aru ya girma ma'ana jikin dan adam ya girma wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kaji ake da kyau ko shi ko kenan yana da alaka da abin da yake zahiri domin girman jiki ai zahiri ake ganin shi to shi ko kabura yakburu yana da alaka da mi girman abu amma wanda ba a gani shi yasa in kana kabura alaikum maqami ai tsayi wanda yake yi damun da take yi musu ai ba a ganin wannan muna ganewa shi yasa Allah ce wa in kana kabura alayka i'raduhum in yayi maka girma kau da kai ai kau da kan abu ne wanda cikin zuciya yake ba a ganin shi shin mun ji wannan da kyau waɗansu malamai sun kace in kana kabura alaikum maqami nan maqam ba wancan bane na tsayuwa maqam ne nan ma'anawi in matsayin da Allah ya bani an gane ko yayi muku girma tunda kuna ganin ni ban dace da wannan matsayin ba ko ba haka nan bane suna ganin annabawa ba su cancanta da wannan matsayi ba kaji yace qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun to ko ne ka dauka matsayin shi yana damun su ko ba nan bane kuma wa'azin da yake musu yana min yana damun su dan suna ganin annabi nuhu bai cancanta da wannan matsayi ba wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi ko ba nan bane sannan tsayuwar da yake yi musu yi musu wa'azi tana damun su qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin shi yasa qur'ani sai ka iske ya dauki ma'anoni masu yawa a cikin abu guda in ka dauki matsayin shi wanda Allah ya bashi ya dame su sun ce wa ma na raka tabaka illa alladhina hum aradhiluna sannan kuma tsayuwar da yake musu wa'azi ta dame su sai zaman tonan dukkan su qur'ani yana daukar su to mun ji wannan da kyau to in kana kabura alaikum maqami in ji annabi nuhu in tsayuwa ta ko ko matsayina yayi muku girma kuna ganin ban cancanta da wannan matsayin ba ko ko ban cancanta ba na dame ku ina taimaku muku zancen aji tsoron Allah aji tsoron Allah maqami wa tadhkiri bi ayatillahi ko da kuma tunatar da ku da nake yi da ayoyin Allah in an ce zakara ya tuna zakarahu ya tunatar da shi tazkiri daga zakara yu zakiru tazkiran to tazkiri masdarun ne mudafun ila fa'ilihi li'anna nuhan alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu at taslim huwa alladhi yaqumu bit tazkiri wa tazkiri iyyakum na asalin magana da tunatar da ku da nake yi an gane ko wa tazkiri bi ayatin lahi da tunatar da ku da nake yi da ayoyin Allah an gane ko ayoyin Allah kuma kala biyu ne akwai al'ayatu shar'iyya akwai al'ayatul kauniyya al'ayatu shar'iyya su ne inda za a karanta alkauniyya kuma su ne waɗanda mi za a lura sheku don haka ba mu sani ba a cikin alkur'ani ne ba a nuna mu daga ayoyin da an kaba annabi da yake karantawa ba amma dai annabi nuhu ya tunatar da su da mi da ayoyin Allah daban-daban dan ya ce faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qad khalaqakum alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس والله أنبتكم من الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم والله جعل لكم الأرض لتسلكوا منها سبلا دك وأن الآيات الكونية والتذكير بآيات الله الآيات الكونية والشرعية إيه القرآن انتكما إيه سبور دم قرآنيون تو تذكيري بآيات الله da tunatar da ku da nike yi da ayoyin Allah ya dame ku in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah sai ce mi fa'ala Allah tawakkaltu ga Allah ne kadai ni dogara an gane ko to anan akwai wani iskali shi yasa tafsirin alqur'ani ai gaugawa wani lokaci za a za a bar baya da kura dan kayoyi za a wuce da yan yace fa'ala Allah tawakkaltu sai waɗansu malamai sun kace jawabu shartu shine fa'ala Allah tawakkaltu sannan in tabe kahin mu wuce in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah akwai qira'a shadza an gane ko ba mutawatira ba in kana kabura alaikum muqami muqami muna ganewa kenan an yi mami mimon domma to shi muqam muqam an gane ko shi kuma tunda fi'ilin shi ya wuce harafi hudu ma'ana nawa ke dauka ma'ana hudu shi muqam wato daga aqama ne yuqimu to al-muqam yana ɗaukar mi ismul maf'ul al-muqam yana ɗaukar ismul makan sannan yana ɗaukar ismul zaman yana ɗaukar mi al-masdarul mimi tunda harfan sun karu kuma nan ba ma'ana ta karu to almuhimmu dai amma dai abin da ya hito a fili nan dai masdarul bibi ake nufi da wancan da wancan in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah sai ce mi fa ala allah tawakkaltu to ga Allah subhanahu wa ta'ala ni dogara muna ganewa to ana akwai iskari mun san inda iskarin yake da annabi nuhu yace fa ala allah tawakkaltu yayi ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ina jawabu sharti a jawabu sharɗi muke tambaya jawabu sharɗi ya ku 'yan jami'a a ba mu jawabu sharɗi shin fa'alallahi tawakkaltu shine jawabu sharɗi ko ko ba shi bane shine jawabu sharɗi to ko da tsayuwar shi ta yi musu girma ko ba ta yi musu girma ba annabi nuhu ga waye dogara ga Allah ya dogara ko sun karɓa ma kiran shi ko ba su karɓa ma kiran shi ba ko sun ga cewa tsayuwar shi ta yi musu girma ko sun ga cewa ba ta yi musu girma ba ga waye dogara ga Allah ya dogara to ya za a yi kuma zaman to jawabu sharti tunda ya kamata a ce in ta yi musu girma to ya dogara ga Allah to inda sun bi shi bai dogara ga Allah ba halil aqli salim yaqbal hada inji dan shi'a to shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a shi da an ka ce fa'ala Allah tawakkaltu ba shi ne jawabu sharti ba, ina fata an fahimce ni, ina fata an fahimce ni hakikatan ba shi ne ba shi ne suke kira wato abin da ake kira abin da jawabul muwafaka dalilun ne alal jawabi amma ba shi ne jawabu sharti ba waɗansu malamai sun ce a'a wato in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum sun kace shine bi shine jawabu sharti ina fata an fahimce ni kenan sai ya zaman to fa ala allahi tawakkaltu jumla ce i'tiradiyya waɗansu malamai sun kace mm in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi aljawabu mahdhufun yuqaddaru hasba almunasaba sun kace shine faf'alu ma shi'tum in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah faf'alu ma shi'tum fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum shin ka taba hankalinka ya taba nuna maka cewa eh jawabu sharɗi wanga ba shine ba akwai lokacin da wallahi in ka ɗibi jawabu sharɗi a zahiri sai ka gane an shafe wani abu domin in ka kaddara shi a zahirin abin sai ya zama to ya zo da matsala mun ji wannan da kyau in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah annabi nuhu yace in dai tsayuwata ko ko matsayina yayi muku girma da tunatar da ku da nike yi da ayoyin Allah fa ala Allah tawakkaltu sai ce mi ga Allah ne kadai nayi mi na dogara don in ka dogara ga wani ba Allah ba ka haɗi duk wanda ka dogara ba shi ba Allah ba yana iya gajiya da kai Allah ina bai iya gajiya da kai billahi ladi ko ba ka nan bane kuma duk wanda ka dogara ga shi akwai abin da fi karfin shi kuma tana yiwa yayi bacci tana yiwa bai san halin da kake ciki ba tana yiwa ya mutu to duk waɗanda sun koru ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah muna gane wannan da kyau to anan kuma intabe dibi uslubi na qur'ani sai ce mi fa ala allahi tawakkaltu bai ce tawakkaltu ala allahi ba taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu alhasr na alhasr alhaqiqi وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون شي يسا ديبا cikin suratul mulk qul huwa rahmanu satami amanna bihi wa alayhi dibo bai ce bihi amanna ba sai ce amanna bihi satami wa alaihi tawakkalna domin ana iya tawakkuli ana iya imani da wani wanda ba Allah ba amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bai yi takadimin shi ba amma wa alaihi tawakkalna la yutawakkal illa ala Allah subhanahu wa ta'ala mun ji wannan da kyau to don haka fa'alallahi tawakkaltu ga Allah ne kaɗai na dogara sai ce mi fa'ajimi'u amrakum wa shuraka'akum in tabe a nan fa'ajimi'u muna da ƙira'at mutawatira muna da ƙira'at kuma shadda wannan wuri akwai bayanai masu yawa amma bari mu ɗan ɗibi abin da lokaci ya bamu dama fa'ajimi'u amrakum wa shuraka'akum wannan ita ce ƙira'a ta jamhur amma akwai rawi da ake kira ruwais wanda ɗaya ne daga cikin ruwat na yaqub domin da rauh da ruwais su suka yi riwaya ga imamu yaqub to shi rauh ruwais yana da yana da karatu guda biyu yana karantawa fa ajmi'u kuma yana karantawa mi fajma'u to in an karanta fa ajmi'u fi'ili ne amri na ruba'i min ajma'a yujmi'u sai a ce ijma'an sai a ce mi ajmi' akrama yukrimu ikraman akrim to shi ko fajima'u daga jama'a ne ya jima'u fajima'u sai zama to hamzatu waslin ce wancan kuma hamzatu qat'in ne an gane ko dan mu bambanta su to shi ruwais ya karanta fajima wato fajima'u amrakum an gane ko kuma ya karanta fa ajmi'u amrakum to anan inda ya saba ma sauran qurra shine faqat wani wuri guda shine fajima'u yana da fuska guda biyu an yi waccan riwaya an waccan riwaya to ana rama menene bambanci tsakanin kira'o'in fa ajmi'u amrakum shine ku hada al'amarinku in an ce ajma'a alal amri ma'ana ya dukufa yayi niyya to fajma'u amrakum ku hada al'amarinku waɗansu malaman luga sun ce a'a in an ce ajma'a ana wato yutlaqu alal ahdath shine abinda ba a gani shine ahdath an gane ko daga hadasi na abin da ya faru rike da kyau muna ganewa don wani lokacin kalma ta al'ahdath tana nufin mi masu kuruciya ba shi ake nufi ba an gane ko ma'ana nan in an ce ajma'a alal amri kayi niyyar yin al'amari niyyar ka ana ganin ta ba a ganin ta to fa ajmi'u amrakum ku shirya al'amarin ku ajma'a yujmi'u ijma'an waɗansu malaman luga suka ce a'a da ajma'a da jama'a an gane ko duk ana amfani da su sai dai shi ajma'a an fi amfani da shi wajen abin da ba a gani shi ko jama'a an yi amfani da shi wajen mi wajen abin da ake gani kaga sai a ce jama'atul amwala na tara dukiya ba a ce ajma'atul amwala duk da ke ana faɗa sun ka ce amma dai qalilun ne waɗanda sun ka hana an ka ce ku yi hattara ba ku hanawa domin shi kan shi jama'a wani lokaci yana iya ɗauka ka dukufa ka aikata abin da ba a gani ba fatawalla fir'aunu fa jama'a mi kai da hu kaga ya shirya makircin sa ai alkaidu abu ne wanda ba a gani a alqur'anance ba za a yi gaugawa ba sai an bi su ɗaya bayan ɗaya to don haka wannan fa ajmi'u amrakum ko fa wato fajma'u amrakum duka da yana iya ɗaukar ku ɗaura niyyarku ko kuma fajma'u amrakum ku shirya dubarar da za ku yi to wa shuraka'akum an gane ko su waɗanga ƙurra guda biyu wannan ƙari da ake kira yaqub wanda ruwais da rauh suka yi ruwaya gare shi sai suka karanta wa shuraka'ukum su ba su karanta ba wa shuraka'akum kaga ko fajmi'u ko fa ajmi'u amrakum kaga nan an same shi to wa shuraka'ukum sai an kame dhamma to yanzu ya zamu yi da wannan malaman da ke bayani kan qira'at sai sun ka ce shi shuraka ukum in an yi masa dhamma a ƙira'a fa'ajimi'u amrakum sai ya zamanto atafina akan ad-damir ajimi'u antum wa shuraka ukum kenan sai mutu atafina akan ajmi'u tunda ajmi'u na ɗaukar dhamma antum wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna to ajmi'u antum wa shuraka ukum ku ku ɗaura niyyar ku kuma ababen da kuke bauta masu masu ɗaura niyyarsu ko kuma a ɗaya daga cikin fuskokin da shi ruwais ya karanta fajma'u amrakum ko tattara al'amarinku wa shuraka'ukum falyajma'u amrahum su masu tattara al'amarinsu mun ji wannan da kyau to wannan ita ce ƙira'a ta yaqubu da zamu yi ta amma akwai ƙira'o'i da suke wadanda suke shadda bari mu ɗauki wannan ƙira'a ta jamhur wadda ita ce fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum wadda an kai nasu ba ita ko kakana ne take tafiya fa ajmi'u amrakum ko ɗaura niyyarku mun ji wannan da kyau wa shuraka'akum mai abdurrul masuni yace idan ka karanta wa shuraka'akum sai zamanto kana iya fassara shi waliyat wato wa shuraka'akum za ka yi takdirin fa'ajmi'u amrakum wa amra shuraka'ikum ina fata an fahimci ni kina asalin shi ku tattara naku al'amari ku ɗaura niyya an gane ko kuma su ma ababenku su ɗaura niyya su guma kanku duk da yake gumaka ba sa ɗaura niyya amma su sun ɗauke su a matsayin abin bauta kenan su ma su shari'a da kai da Allah naka ka san in mutu yare naka sai ce da kai da wanda ya turo ka duk ku zo ko ba ka bane sai ya zamanto kenan asalin magana kenan an gane ko sannan kuma fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum wasu malamai sun kace a ana cewa ajma'a shuraka'ahu ya tara abin bautansa ba dole bane sai an ce jama'a shuraka'ahu sai zaman to kenan atafina akan mi akan amr wato ajmi'u amra wa ajmi'u shuraka'akum waɗansu daga cikin malamai sun kace a'a za a kaddara mishi fi'ilin da ya dace wa ajmi wajma'u shuraka'akum tunda ana cewa jama'a shuraka'ahu ya tattara abin bautansa waɗansu malamai sun kace a'a fa ajmi'u amrakum ku daura niyoyinku wa du'u shuraka'akum kuma ku kira abin bautakku don saboda su suke taimaka muku ko ba haka Allah ce ba wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina ko ba haka nan bane kaga sai suka kaddara fi'ilin da ya dace ban san ko mun fahimta ba to akwai qira'a kuma wadda take qira'a ce wato abin nan eh shadda shine fa ajmi'u amrakum wa shuraka'ikum sai sun kai kasra to akan mi an kai ataf fa ajmi'u amrakum wa shuraka'ikum shuraka'i sai dauki kasra sai sun kace aslin shi akwai waɗansu larabawa idan abu yana daukar da mudafun da mudafun ilayhi aslin shi amra shuraka'ikum tare da cewa an shahe amra marmakon su ɗauki wasalin nan an gane ko abin nan amra shuraka'ikum marmakon su ɗauki wasalin amra su ɗora mu shuraka'i sai suka kiya suka bar shi nan dai da wasalin shi kuma sun shafe wancan din kaji asalin sa to fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku tattara al'amarinku da kuma ababen bautakku ko thumma la yakun amrukum alaikum ghumma sannan al'amarinku kada ya zamanto ghumma ma'ana ya zamanto yana da kunci gare ku kalima ta alghammu ina fatan fahimce ni laraba suna cewa ghammun kuma suna cewa ghammatun ana nufin karbatun wa kurabun ko ba karan bane kurbatun duk da bakin ciki suka nufi kaga ghammun karbun ko ba karan bane ghummatun kuma kurbatun wa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya damuwa to thumma la yakun amrukum alaikum gumma kada al'amarin ku ya zamanto mi ghamma alaina alhilal kaga daga cikin shi daga nan an ka samu asilin ghamma shine bakin ciki dama bakin ciki cikin zuciya yake dole abin da zai rikitar da kai an gane ko to thumma la yakun amrukum alaikum gumma sannan al'amarin ku kai ya zamanto abu ne wanda za ku boye domin rike da kyau ku rike ga ka'ida larabawa a cikin malaman lugha suke cewa cikin asrarul lugha galibin kalimomin da suke farawa da ghainun a larabci suna nufin an ɓoye ko ko an ɓoye abin ko ya ɓoye rike da kyau duk kalima kaga ta fara da gainun rike da kyau to ko an ɓoye abin ko abin ya ɓoye kashi 99 na kalimomin larabci masu farawa da ghainun haka suke amma mu dan ba da misali a dan ba da misali daga waɗanda ba su taɓa shi ba kalima mai fara da gainun ghubar kura in ta tashi ba a gani kaga kenan mutai eh ghafara ya gafarta mishi zunubi ne ya aikata sai an ka gafarta mai an ka boye an ka yafe mai to mutai ha gharibu bako babu wanda ya san hali ne alramma is dangerous mutai ghaibu gaibi ai ai an ce abu gaibi na eh ghairuka waninka kai ka sa abin da a tare da waninka ai babu wanda ya san waninka sai Allah ta mu ta yi a ghaira kishi ko kina cikin zuciya kai ana ganin shi a cikin zuciya ke sai dai a ga bala'in mu ta yi ghaba ya boyo ai ba a ganin shi faku ghilman yaro ba a san halin shi ba a san abin da da ba alaran ba ba a san abin da da zama ba mace ta mai ciki sai ta haihu sai ka rena yaro sai zan wani abu kai kuma ya mu ta yi alghillu keta cikin zuciya take a rama boye take eh ban ji ba ghirbal matankadi saboda in yazo zai zai zazzage ya bambanta abin da yake mai kyau da abin da bai kyau ba kahin a tankadin ba a san mai kyau ba da ba san wanda bai da kyau ba eh ghimru ban ji ba ghimru eh gimru bakin ciki ko da keta a cikin zuciya yake alghamru kuma wawa saboda hankalin shi mastur an gane ko alghumru kuma a alghumru shine wawa alghamru shine tabki saboda in ka shiga cikin shi kan nuta ba a ganin ka kai asrarul lughatul arabiyya na gaya muku da eh kalima da ta fara da ghainun sun kace kashi 99 asrarul lughal arabiyya ina fata an fahimce ni alghaimu girgije domin yana rufe rana yana rufe sama ina fata an fahimce ni eh alghina wadata tasturu uyubal insan tana boye aibin dan adam wai algina baka ji abinda abdullahi bin muqaffa ya hudi ba yace mai kudi da talaka in kana son ka gane adabul kabir was saghir ka nemi wannan littafin an gane ko yace bambanci duk abinda mai kudi in ya zan ado ne ga mai kudi yace to talaka in ya yi shi sai zan abin zargi a cikin mutane haka abdullahi bin muqaffa ya hudi kaga mai kudi in ya sa sutura mai tsada sai a ce to ai maudaci ne talaka in ya sa sai a ce dan fon nine ne idan talaka idan mai kuɗi ya yi dariya sai a ce kai alhaji wallahi ya iya dariya ta gama dariya ta wata irin wato excellent ce amma talaka da ya fara dariya sai a ce wa yayi kusan hauka cewa haku ya hattara in ji abdullahi bin bukaffa ba ni na ce ba idan mai kuɗi yana taya na takama sai a ce to ai kasan kuɗi gare shi in talaka na taya na takama sai a ce op aikin banza inda an ka tuma na an ka haɗu ko ba ga nan bane mutai duk abinda idan duk abinda inji Abdullahi bin Muqaffa an gane ko a cikin Adabul Albasi na ku karanta wannan littafi Adabul Saghir wal Kabir sai ka samu fa'idodi to almuhimmu dai ghainun kalima ce galibin kalmomin da suke fara da ghainun alarabci suna rufin abin nan ya boye ko an boye shi thumma la yakun amrukum alaikum ghumma kenan kal a amarin ku ya zaman to boye an gane ko thumma qudu ilayya sannan ku yi hukunci zuwa gare ni qada yaqdi shine hukunci ma'ana ku fito ku zartar da abin da kuke so a kaina ina fata an fahimce ni wato sun maƙudu ilayyal amra ne an shafe al'amur don Allah ce wa ƙadaina ilayhi zalika al'amra an na dabira ha'ula'i maƙtu'un musbihin sun maƙudu ilayya wala tunzirun sannan ku zartar da abin da kuke so kada ku yi jinkiri a kaina ina fata an fahimce ni akwai ƙira'a shadha sun mafudu ilayya ko sun ma'afudu ilayya afdu ilayya ma'ana ku yi kokari ku kai zuwa gare ni daga afda yufdi ifda'an ne an gane ko idan taha ilaihi Allah ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wadansu malamai sun kace afdu ilayya ma'ana hu asri'u ilayya ku yi gaugawa zuwa gare ni wadansu malamai sun kace a'a sun mafdu ilayya daga afda ne idza kharaja ila al-fada'i ku hito a sarari ku min abin da kun kaga dama wala tunzirun sannan kuma kada ku saurara mini kaji wannan aya yadda an kabi kalmominta ɗaya bayan ɗaya don haka annabin Allah idan ya fara fito na fito da mutane ko mai da'awa zai gaya ma mutane duk abin da kuke iya yi ku yi ina fata mun fince ni amma ba jin su zaka yi ba muna ganewa yau da gobe ta ana yi mutane da mutum ya in dai kana wa'azi ba sai ka ja mutane ba ba sai ka kalubalance su ba amma idan wani ya ce mu sai mun gani sai ka ce mi kake nufi da sai an gani da'awa ba za ta ci gaba ba ƙarya ne duk duniya duk fawa duk wanda ya gitta ma da'awa ta gaskiya ta tauhidi billahi alladhi la ilaha illa sai Allah ya kare shi ƙarya shi kai duk wanda ya kalubalanci da'awa amma in mutum bai kalubalance ka ba sai ka ja aya kai bayani amma in yace a su sai sun gani to wallahi baka isa ba Allah sai ya tabbatar da wannan addinin ba wata fawa a duniya mai makamin nukiliya ko wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wani ma kowaye shi ya ce sai ya hana musulunci ya ci gaba ƙarya yake yi don Allah na ya ce sai musulmcin nan yarin jaye a duniya muna ganewa to shi yasa za ku ga annaba wani lokaci su zo da uslubi mai kyau wani lokacin kuma su zo da uslubi wanda yake mai karfi ko mu ce sassauka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me annabi hudu yace fakiduni jami'an ko thumma la tunfirun kuma an kace man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada maka kafirai wannan innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها an gane ko quli du'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunziru don mi inna waliyallahu allazi nazzala alkitab dan haka idan mutum bai yi fito na fito da da'awa ba sai ai mai wa'azi in yace zai yaƙi da'awa zai hana da'awa ta ci gaba ko zai ba mutane barazana sai a ce mai su fir'auna sun riga sun wuce su ƙaruna sun wuce su abu lahabin sun wuce su abu jahalin sun wuce kuma musulunci na nan fa ba ba haka ba don haka in kace za ka hana musulunci ci gaba sai mu ce ma ƙarya kai kowaye kai wallahi baka isa ba huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli walau karihal to da haka wannan shine yana da kyau kamar in za mu magana mu yi magana cikin ladabi da sauran abubuwan da sun ka dace wannan aya ta tattare muna amma in mutum yace zai fito na fito da awa kowa yi mu ba mu ganin girman shi don mun ganin kima Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa wannan shine kaida duk mutumin da yace zai fito na fito da addini wallahi mun kare da shi baka da wani girma don saboda ka saba ma wanda ya halice ka tunda baka ga girman Allah ba baka ga girman shugaban halittu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wallahi baka da kima gare mu sai ka zama muwayin zero ta sifar amin to matsalolin da a karkashin wannan aya suna da yawa amma za mu dan taba guda biyu mas'ala ta duk da yake da ganin mas'ala ta ijma'i da mas'ala ta kuma ulumul qur'an a cikin littafin ususun fanniya an gane ko lil ijaz al bayani fil qur'an al karim na ad-doktor ustad ad-doktor muhammad kabir yunus da yake garin kano an gane ko a cikin littafinsa a safha ta 51 an gane ko ya kawo waɗansu bayanai waɗanda suke suna da muhimmanci shine cewa safha ta hamsin da ɗaya sai ya kawo wato abin nan ka duba tun daga safha ta arba'in da afwan tun daga safha ta arba'in da takwas ya kwara wannan bayani shine cewa yana daga cikin ijazul qur'an abin da yasa qur'ani yake mu'jiza zai ɗaukan ma'anoni masu yawa a cikin mi a cikin ɗan abu kaɗan sai ce daga ciki me yasa qur'ani ke ɗaukan ma'anoni masu yawa sai kawo abubuwa guda bakwai da malamai sun ka kawo istikhdamul qira'at kira'o'in qur'ani daban-daban wannan ta bada wannan ma'ana wannan ta bada wannan ma'ana yace istikhdamul alfazul mushtaraka sai qur'ani yayi amfani da kalmomi masu ɗaukan ma'ana fiye da biyu an gane ko fiye da ɗaya sai kowace kuma ta gaskatu na uku istikhdamul alfaz aw tarakibul mutawati'a jumlolin da suna iya bada ma'ana biyu ko uku ko abin da ya kama da haka istikhdamu tarakib allati tahmilu alhaqiqa wal majaz wato cikin wannan wanda sun ka tafi cewa akwai majazi yace abu na biyar istikhdamu tarakib allati tahmilu akthar min tawjihin i'rabiyyin wahid sai ka iske qur'ani ya zo da wasu kalmomin da suna ɗauka i'rabi fiye da ɗaya kuma kowace ta bada wata ma'ana an gane ko to sannan kuma yace istikhdamu tarakib allati tadullu ala al- ala al-ma'ani bil ibarati wal ishara qur'ani sai yazo da wasu kal abubuwa su bada ma'ana a zahiri kuma in an ka juya su kuma su bada ma'ana an gane ko istikhdamu jawami'ul kalim kuma qur'ani yana amfani da jawami'ul kalim to anan ina ne mas'alan mu take shine wurin da i'rabi da dama yana zuwa da ilmul qira'at kaga fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum sai ta bada wata ma'ana fajma'u amrakum wa shuraka'ukum kuma ta bada wata ma'ana kuma duk dai qur'anin na kuma magana guda ce mun ji wannan da kyau to kaji maganar da ya kawo to sai abu mas'alar da zamu ɗauka ta ƙarshe shine tana da muhimmanci shine mas'ala ta ijma'i in an ka ce malamai sun yi ijma'i kana ji an ce malamai sun yi ijma'i shi ijma'in nan da ake cewa malamai sun yi sai ɗalibai sun ka ɗauke shi a ɓangare guda yake shine a ɓangaren mi a ɓangaren fiƙihu wannan kuskure ne shi wannan ijma'in da ka ji ana zance akwai shi duk cikin ilmumukan abinda sun ka shafi musulunci na farko akwai ijma'i na malaman tafsiri kadiba cikin littafin at-tahrir fi usuli tafsir na ustadu dr musa'idu tayyar kadiba kuma cikin fusulin fi usuli tafsir na ustadu dr musa'idu tayyar akwai ijma'i a cikin mi akwai cikin ilimin tafsiri na biyu akwai ijma'i cikin ilimin fiqihu to shi ijma'in nan sai ka koma cikin littattafan usulul fiqh akwai ka'idodin da malamai sun ka'aza akan ad-dirasa at-tafsiliyya lil ijma'i fi usulul fiqh fi fil usul abin ga fi fil fiqh sannan tatbiqan akwai wani littafi ga sunan shi mawsu'atul ijma' sai an ka tattaro littattafan da sun ka tattaro ijma'i a tarihin musulunci al-ijma libn al-munzir da al-maratibul ijma na ibn hazm al-zahiri sannan kuma abin nan naqdu maratibul ijma na shekul islam ibn taimiyya ina fata an fishe ni sannan kuma tanshiful asma bi ba'd masailil ijma na walid bin rashid as-su'aidan kaga wanga littafi in ka same shi duk ijma'at kin da za a ce an kawo a kowane babi an tattaro su galibi sannan kuma an kawo naqdu maratibul ijma yadda in an hudi ijma'i in bai inganta ba ga yadda aka yi a gane kuma littattafan usulul fiqh kadiba sun tattara babi na ijma'i mun ji wannan da kyau to bata kare ba sai kuma abu guda ijma'i cikin ilimin aqida ka san wani bai da akwai ijma'i a cikin ilimin aqida ba ko bai ma san da akwai shi ba ban sani ko mun fahimta ba to ijma'in nan akwai shi cikin aqida kuma kowane irin ijma'i ne wai menene ma ake nufi da ijma'i an gane ko a usuliyance a wajen malamai in an ka ce ijma'i me take nufi dan saboda waɗansu ba su ma san abin da ake nufi a ijma'u ba abin da ake nufi da al'ijma malaman usulul fiqhi sun yi saɓani sosai wajen abin da ake nufi da al'ijma amma dai abin da ake nufi da shi ittifaqul mujtahidi ala amrin ladhi azamu alaihi malamai waɗanda sun kai daraja ta ijtihadi su yi ittifaki akan wani abu shi ake kira mi shi ake kira matsayin ijma'i to a cikin aqida akwai ijma'i ko babu sai malamai sun ce al ijma'u hujjatun shi ijma'i hujja ne ana kafa hujja da shi a cikin musulunci dan saboda Allah ya faɗa idan musulmi sun kai ittifaki akan abu malamai na musulunci sun kai ittifaki akan abu to an riga an yarda da shi kaga Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan duk da shi dan Qur'ani bai da hadisi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al'ummar sa ba za ta hadu akan mi ba akan bata kaga ijma'i ya zo kenan to kuma ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kuma ya ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' sabila yattabi' sabila ghayra al-mu'mini ko ghairu sabilil mu'minin wallahi ma tawalla kaga ashe akwai hanyar mu'minai wadda in sun kai ijma'i akan ta qur'ani ya kawo ta to ina na isbati yazo na ism ijma'i a cikin mas'ala ta aqida muna ganewa to sai malamai sun kace an yo ijma'i cewa duk malamai na salaf sun yi ittifaki cewa za a ga Allah ranar tashin alkiyama don wani hadisi ya zo da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal kamar kuma malamai sun kai ijtima'i cewa malamai na salaf sun yi ittifaƙin cewa lalle tabbas ana ganin Allah ranar tashin alƙiyama ajma'a imam al-hafiz al-maqdisi yace ajma'a ahlul haqqi wattafaqa ahlut tauhidi was-sidqi ala anna Allah ta'ala yura fil akhirah kaga ijma'i yazo a cikin mi a cikin ilimin aqida sannan malamai sun kace akwai mufadala bainal khulafa'ir rashidina tsakanin Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu akwai mufadala sai dai Abubakar shine mi yafi su sannan mi sannan Umar sannan wa sannan Uthman sannan Aliyu duk da yake an yi sabani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce waɗansu sun tafi cewa Uthman yafi Aliyu wasu sun kace mi Aliyu yafi Uthman amma daga baya sai sun ka zo sun kai ittifaƙin cewa Uthman shine gaban Aliyu dan saboda ya jagoranci musulmi kafin sa kenan tunda sun kai sabani daga baya sun kai ijma'i to ijma'i ya tabbata cewa abubakar shine gaba sannan umar sannan usmanu sannan aliyu sai abu na uku waɗansu da sun ka zo sun ka ce ai ai wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai Allah shi na tare da ku duk inda kuke duk inda duk inda kake akwai Allah kaga wannan fassara suna son su yi su zan yan hululiya su ce Allah ya sabko cikin halittunsa ina fata ana fahimta ta to sai malamai sun ka ce wannan magana magana ta ‘yan hululiya na farko kafirci ce sannan na biyu an gane ko malamai sun ka ce yadda za a yi raddi ga mai wannan an gane ko annahu mukhalifun li ijma'is salaf malaman salaf sun yi ittifaki in an ka ce ma'akum ba bi zatihi ba sannan kuma nassoshi da sun ka ce wa huwa ma'akum yana nuna ma'akum bi ilmihi wa qudratihi sannan kuma an ka ce Allah subhanahu wataala ma'akum ka ce zatin Allah yana tare da ku kaga kai mi kana son ka da Allah kamar halittunsa kenan wannan kaga yayi wato luzumin abubuwa wanda suke lalatattu wadanda ba a yadda da su ba sannan kuma ya saba da inda Allah ya ce shi Allah lahul uluwul mutlaq a cikin alqur'ani kaga dole na ka yadda da cewa Allah lahul uluwu al mutlaq sannan kuma malamai sun ce ijma'us sukuti shi ma hujja ne in an ce ijma'us sukuti abinda sashen sahabbai misali sun ka tafi akan shi sai sashe su saba musu ba ko ko sashen malamai mujtahidai suka tafi akan sa sashe su saba musu ba to sai malamai sun ka ce ijma'us sukuti hujja hatta fil aqida dalili kuma sun ka ce adamu jawazi tawassul bil amwati wal ghaibina ba a tawassuli da wanda ya mutu ba a tawassuli da waɗanda ba sa nan menene dalili saboda ina fata an fahimce ni lokacin da sayyidina umar ya zo za a yi istisqa'i sai ya so da abbas ya yi mi ya ce to mun kasance muna yin istisqa'i da manzo Allah sallallahu alaihi yanzu kuma baya nan ayi muna addu'a sai istisqa istisqa ya nemi addu'a abbas sai musu mi ya musu istisqa to kaga sai sahabbai kuma sun kai ittifaki akan haka kaga wannan ijma'i ne na sahabbai da ana yin tawassuli da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su tawassuli shi na cikin kabari mun gane wannan sannan kuma mas'ala ta biyu afdalul ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallama abubakar bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wane ne gaba shine mi shine sayyidina Abubakar domin mi domin sahabbai da anka zo ranar bai'a sun yi bai'a ko ba su yi bai'a ba da sun kai bai'a waɗanda ma anka ce ba su yi bai'an ba sun kai shuru shurun su yana nuna mi sun yarda don tare da su an kai duk abubuwan da aka yi wasu kun su daga baya suka dawo wannan ya nuna bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafificin wannan al'umma shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ba a samu wani sahabi ba wanda ya zo ce a sauke shi ko cikin sahabbai a'a an yi ittifaki an ji ayyukan musulunci aiki dan haka akwai ijma'i cikin tafsiri akwai ijma'i cikin fiqhu akwai ijma'i cikin mi cikin aqida kafin mu karanta aya ta karshe duk da ba za mu fassara ta ba zan ba da wata kissa wani kun san ɗaliban ilimi in suka in suka je karatu in ka je karatu kai kana koyon wani yare to sai wani lokacin shi mai yaren yana rena ka saboda cikin yaren ya tashi ko ba haka nan bane kai kuma kana son ka rena shi saboda karatu kake yi yanzu wanda ya je koyon faransanci ya je a ƙasar faransa shi yana koyon faransanci su turawan faransa suna rena shi saboda suna ganin ya zo yana koyon yaren su shi sai ya sha wahala shi ko yana ganin ga waɗanda suna yin yare ba tare da ka'ida ba haka wanda ya je ingila koyon turanci shi yana yana karatun grammar su ko suna yin mi broken ko ba haka nan bane to wani ɗalibin ilimi ne wani wasu ɗaliban ilimi ne a ƙasar libya jami'ar da muka yi kulliyar da'awar islamiyya sai suka shiga taksi to shi balaraben yana kallon su waɗannan baƙaƙe kuma yana kallon su waɗanga ma yalla watakila ma yaushe sun ka shiga musulunci an gane ku su suna kallon shi wannan mutumin ba karatu yayi ba to da ya dame su yana son ya shiga cikin matsalolin karatu sai suka ce kai dakata muna son mu yi maka tambaya wai da abubakar da aliyu wa ka zaɓa ma'ana da sai na abubakar sai ce a shi ya zaɓi aliyu a'a da da da muawiya afwan da muawiya da auliyu wa kan zaba sai ce ka ya zabi aliyu ya bar muawiya sai sun ce ka zabi aliyu ka bar muawiya to ai shi muawiya yana daga cikin kuttabul wahyi yana daga cikin waɗanda suka rubuta alqur'ani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince mishi an ka bashi jagoranci tun da ran shi ko ba ka nan bane kuma shine fadada ya futuhatul islamiyya sai ce haka ne yace kai to shi yanzu ya zabi muawiya ya bar aliyu sai an ka ce ka zaɓi ali ka zaɓi muawiya ka bar aliyu aliyu da akh khalifa na hudu kuma wanda ya aure yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh wanda yake wanda bai da tsoro sahabi bai kokari sai ce kai kai kai kai ku dakanta yace dun na sake suna kama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kai kai kai kai ni yanzu ne a bani lahiya ce kai kai ni dun na sake suna rike annabi malan karanta aya ko da ba mu samu karanta fassara ta ba fa in tawallaitum
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين نعم فإن توليتم زامي أغرغجي إذا كن جويا كن بعد بايا فما سألتكم من أجر بن تنبيك وتلادا با أسلين فما سألتكم أجرا سي أنك قار من للتأكيد داما منتي أنا قار من غبن wato alfa'il ko gaban maf'ul ko kuma gaban mubtada malakum min ilahin ghairuhu kaga tazo gaban mubtada sannan an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir tazo gaban mi fa'ili ma ja'ana bashirin wala nadhir nan ko fa ma sa'altukum min ajrin nan gaban maf'uli fa ma sa'altukum ajra ban tambaye ku wata lada ba sai ya kore ma'ana dan ya nuna musu ba wani abu yake nema ba dama dan adam idan yaga kana son wani abu gare shi sai ran shi ya baci dama da an fahimci kana zo da wata bukata to sai ga mutane hankalin su ya tashi ko ba kana bane shi yasa mutane da sun ga mai kuɗi ba su damuwa amma da an cinkai talaka daga gare sai a ce to gashi nan da wata ya taho ko ba kana bane shi yasa hariri yace wala turajjil wudda mimman yara annaka muhtajun ila falsihi kakka taba sawa tsammanin soyayya ka za ta shiga cikin zuciyar mutumin da ya ga kana da bukatar dukiyar shi da kaga mai kuɗi na respectin ɗinka to ya ga alamun baka ka mai larura shi yasa wani mai kuɗi a akwai yace duk duniya mutum guda yake tsoro babban mai kuɗi ne miliyardar an gane ko ko mu ce biliyoniya an ka ce wane ne yace mutumin da bai taba tambaya ta ko dala ba kuma in ya bashi kuɗi bai so yace wallahi tsoron mutumin nan yake bai taba bashi ko dala ba kuma bai taba roƙon shi ba kuma in ya bashi ya ce a shi bai da bukata ce to wannan tsoro ne yake yi bam ne tashi da yi da shi fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah lada ta tana wajen wa tana gun Allah ga kace saman Allah la yajuzu listi'la ala Allah la haqiqatan wala majazan wa umirtu an akuna min almuslimin an umurce ni in kasance daga cikin musulmai kaga wannan ya nuna annabi nuhu addinin sa menene musulunci duk annabawan Allah babu wanda bai zo da musulunci ba dan haka da ka zo da wani addini kace a'a akwai yahudanci akwai kristanci sai a ce maka a'a religion compare da ake zance ƙarya ne duk annabawan Allah gaba ɗaya kaf kaf kaf sun zo da addinin musulunci wa umirtu an akuna minal muslimin wa ya faɗi wannan annabi nuhu ko ba haka nan bane to annabi ibrahim wani addini yayi iz qala lahu rabbuhu aslim qala ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana wa ma kana annabi yaqub da ƴaƴan shi mi suka yi أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني annabi Musa wani addini yayi musulunci wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Isa wani addini yayi musulunci yayi falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun annabi Sulaiman wani addini yayi addinin musulunci innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atu دوني قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين النبي محمد الدين يي الدين المسلمتي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول إن الدين عند الله ال... ومن يبتغي غير الإسلام دينا وهو في الآخرة من الخاسرين abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin